الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والآية لما سبق ناصر عليه بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
الذي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
ما على النبي من حرج فيما فرض الله له والكنشي بذنب أنه صلى الله عليه وسلم أشكر أصل أبنجي تبارك وتعالى لتعرض سنة الله yace ai wannan sunna ce ta ubangiji abu ne wanda yake al'ada ga lamarin ubangiji hillaji na lamarin kabari a cikin can waɗanda suka shuɗe daga annabawa wanda suka kafin su ne annabawa cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wasa musu cikin sha'anin aure saboda haka wannan sha'anin da yazo na sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallam da haka al'ada Allah take yi akan annabawa wa kana amrullah hakika aikin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance kadaran da kudura wato hukunci ne wanda yake abin hukuntawa wannan fata sauku ne saboda su yahudu suna yin magana akan jami'in shugaba sallallahu alaihi wasallama na rashin ladabi akan sha'anin aure akan yawan aure shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda kariya da ubangiji shi ga jami'in shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan aya ake musu bayanin cewa to ai haka al'ada Allah take a cikin annabawa yanzu annabi dawo matansa sun kai ɗari annabi ibrahim kuna rayawa naku ne shi ma yake da mata am ya hasunan nasu alama a tabu فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما haka Allah ya faɗa ko kuna yin hasada ne akan abin da Allah ya ba shugaba sallallahu alaihi wasallam to ai ali ibrahim ubangiji ya ba su ilimi da hikima ga kuma mulki mai girma da ubangiji ya ba su ga annabi sulaiman tsakanin mata da bayi dubu ne da shi matan aure ɗari uku bayi kusan dubu ne kusan dubu ke da su to da wannan ita wannan ita ce sunnar Allah a cikin annabawa in ga yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kare jarrabin manzon Allah in an tafi annabi Allah sai daga kariya yana karewa Allah zai nuna
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا alladina yuballighuna risalatullah ubangiji kuma zai gaya mana su sufofin annabawa yace su ne waɗannan faɗi suke isar da saƙon ubangiji suke isar da shi zuwa ga al'ummatansu waya a shauna kuma suna jin tsoron ubangiji shayin allah suke wala ya shauna ahadin illallah ba sa shayin komai in ba allah ba to ka ga wajen shi ne fi bayyana na bayanin ayat da muka karanta ke da Allah ya cewa wa tahshan nasa wallahu ahqqu an tahshahu idan misali ta ce wa tahshan nasa ubangiji yana muhaɗaba da shugaba sallallahu alaihi yana cewa ai kana shayin mutane to wannan ayat za ta bayyana ma cewa su annabawa la ya shawar ahadin illallah in dai wannan annabi ne baya tsoron kowa in ba Allah ba to ka ga yadda wasu suke fassara wannan ayar da cewa kamar wata hashen nasa an yi kuma ta zaune zaunata ibilihi yana shayin kan mutane su ce ya auri matar ɗansa to kaga sai zama nan ba gabaki ɗaya wannan ayar ta fito da yadda abin ya ci to kaga dole zai zama yadda za a koma yadda wasu suke faɗa hashiyatu ishfaqi wato shugaba yana tusayawa al'ummarsa ne cewa duk wanda ya rubuce wani abu na rashin ladabi ga jalibar annabi ko ya zaci wani abu wanda ba mai kyau ga jalibar annabi ko da idanun ba ya zarra ne Allah ba zai kyale shi ba to yana jin shayu a lafar al'umma kas su taɓa jalibin sa Allah ya halakar da su yadda wasu ka faɗa kira da kuma kamar wannan ɗin zai bi zai zama wata hashen nasa ma'ana an kana shayun mutane shayun da kake yi wa mutane don kasa halakar sun taɓo ka Allah ba zai kyale su ba saboda ka ganin ubangiji ya siffanta annabawa da cewa ba sa shayi kowa in ba ubangiji ba to ya kuma shugaban su can kuma hatta mumini ma ubangiji ya siffanta cewa wala ya kafuna fillahi duk launata lahim a cikin gashi yawa wala ya kafuna launata lahim duk wani zargin wani mai zargi ba sa tsoronsa a cikin sha'anin ubangiji mumine ma kenan Allah ya siffanta su da haka to ya kuma shugaban sa alaihi salatu wassalam shi yasa ko da kaga irin wannan ga annabawa ko ga wanda suke magada annabawa kamar shayin wani abu ba Allah ba to abin da suke tsoro wanda shi wannan abin da kuma kasa take hannunsa shine Allah yawwa ba wai zatin shi wanda ba ya da za a tsoro wani abu ba Allah ba don ba shi da iko in kaga sun ji tsoron wani abu to a haƙiƙa wanda yake sai da da wannan abin shi suke jin tsoro wanda bai sani ba sai ɗauka wannan zafin abin ake jin tsoro ko da za a ga haka gurin wasu daga cikin bayan Allah na wa kafara lillahi nasiba ubangiji ya isa mai ciwo a ayyukan bayansa na kuma mai kiyaye ayyukansu na ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان عليما محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما wannan ayar ta sauka ne a lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya auri zainabu binti jahashin bacin zai shi zaidu ya rabu da ita to sai wasu musamman masu raunin imani sai su dinga zancen cewa ai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya auri matattansa suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa shi ya auri matattansa to ka san kuma Allah misƙala da bakin Allah in dai za a taɓa jarumin annabi ubangiji shi yake karewa ba za Allah ba zai magana ba Allah shi zai kare to sai wannan ayar ta sauka ma kana muhammadin da ba a hadin da wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai bai zama uba ga ɗaya daga cikin mazajen uba ma'ana ba ba zai zai ba ne uban da za a ce zai yi gado ko ba za a wuri matarsa ba ko ba za a wuri yarsa ba yawwa shugaba ba wai bai zama bai zama uba da ɗaya daga cikin mazajen uba yace wala ta rasulullah sai Allah ya ce rasulullah ne shi ma'aikin Allah ne wa hataban nabiyyin kuma shi shi ne ya cika zirin nan na annabawa don babu wani annabi bayansa shi sa a cikin ruwa ta imamu ahmad yake cewa inni abdullahi wa khatimun nabiyina wa inna adama la munjabulin fi dinatihi maza da yake cewa ni abdullahi ne ni ne abdullahi baban allah ne inji manzon allah yace kuma ni ne na cika zirin nan na annabawa yace wa inna adama la munjabulin fi dinati wa tun annaba adam yana lungunsa ba halicci adam ba manzo Allah ya zama hatimin nabiyina wa kana lahu bi kulli shay'in alima ubangiji masani ne da komai ubangiji ya san cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam idan ya zo babu wani annabi a bayansa shi yasa ita wannan aya tana daga cikin gurare guda hudu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sarraha da sunan wannan Allah in ba wannan ruwa ba za ga ubangiji in yana faɗa sunan annaba kamar akwai girmamawa akwai al'umma ba kamar yadda ake kira da ruwan annaba ba alaihi salatu wassalam dukkanin su masu girma ne amma wa kabla abdullahi min al-qawaiki to nan da ubangiji ya faɗi sunan wannan Allah to sai ga in ya faɗi sunan to sai ga sai ya haɗa masa da wata martaba tukunna martaba sai Allah ya nuna masa wata martaba ba kaga can na farko a cikin Ali Imran wa ma Muhammadu illa rasulun sai ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun kada kana ni kamar rusul yana da sunan sai ya ce bai zama da illa rasulun ai wani babban manzo ne nan ba kuma kaga ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum sai ce walakin sai ce rasulullahi sai ka wannan martaba ka ce rasulullahi ne can kuma kaga da yake cewa sai ke cewa wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai ce wa huwa al-haq min rabbihim nan ba sai buga musu wani wata martabarsa na cewa shine da hakku din nan ba shine hakku don a san shi da sunansa a san cewa ga shi ga ga sunansa wanda yake alami can kuma sai ya ce muhammadu rasulullah kaga da yake sunan sai ya jingina masa bai martaba sa ba sunan da aka kai tsaya haka ba a ji babu sai ka ji wani girmamawa na janibin Allah shi sa kuma a cikin hadisi ingantacce kaga yake cewa inna ni hamsata a sama'in wadala ta ce ina da sunaye guda biyar yace ana muhammadu yace ni ne muhammadu wa ana ahmad ni ne ahmad wa ana hashir ni ne hashir allazi yusharu nas ala qadami wanda a gaba na ake tarin ake tashin duk mutane yace wa ana lamahi allazi yamullahu biyal kufara ni ne almahi wanda da duk ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sharri dukkan kafirci to da da haka wannan suna Muhammad Hussein na Muhammad suna ne wanda yake mai girma shi yasa yana daga cikin sharafin imani ma kasan sunan annabi yadda malamai suka faɗa sharafin imani ne wannan sunan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharafin imani ne sai ka san wannan sunan idan ka zo za ka musulunta ba ka san wannan sunan ba ragowar sunaye na shugaba kala kala mai bai zama sharaɗi ba amma shi wannan sunan sharaɗi ne na imani dole sai ka san sunan annabi sai ka ci ashhadu an la ilaha illallah sai ka san wa anna muhammadar rasulullahi an ga ma wa ne muhammadu kunna sannan ka zama ka isa ka cika ka zama cikakken mumini yawa ubangiji nan ya ga mana a cikin wannan ayar cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ku kuke faɗa ai bai zama kamar baban zaini ba bai zama baba ga zaini ba ne da haka in zai saki mace a ce ba zai aure ta ba yawwa akwai hikima a ciki kamar yadda muka bayani dan a fata hukunci tabari shi yasa ubangiji ya haka shi yasa kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala dai da ceto al'umma kasu zato wani abu da janibin shugaba sa halaka sai Allah ya daura auren da kansa sai ce zawajina ka Allah shi da kansa ya daura auren shi sa auren babu shi mai shaida shi ne Allah waliyin shi ne Allah duk Allah ne duk mai komai ba maganar sadaki to Allah komai na Allah ne Allah shi ya daura auren shi ya wakilta kal'aura shi ya kunci shugaba cikin auren shi ne kuma waliyin ita zai dafa cikin auren don a fitar da al'umma sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa saboda hikima ta ubangiji kamar yadda su malaman suka faɗa shi yasa ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi guda bakwai kaga akwai hudu mata akwai hudu maza to su guda uku sai ubangiji kusan dukkanin su ba wanda ya haura wata goma sha bakwai a duniya da ibrahim mu'azzam dan mariam ibiya da alƙasim da abdullahi ko ko abbayin ko ko abbahin sabanin su masu tarihi biyu ya dan sai da hadija baya ɗin kuma dan ibrahim mu'azzam da dan mariam ibiya wanda sun ce ma ga baki ɗaya da kwana saba'in a duniya ba ya koma ga allah da yawa daga cikin malamai da ibn abbas allah ya kara masa yadda ya ce saboda hikimar allah ne idan aka ce wannan ɗan annabi ne ya zama namiji ya girma to zai zama annabin Allah kenan to da Allah sai ke ɗauke su suna ƙanana sai ya zama zuriyar shugaba ta bayyana ne ta jikin sai da aka mamaci ta haifa da usaini to zuriyar su kuma su ne suna nan har abada da lamun yawaki wanda kuma da wasici maza Allah su ya mana a cikin hadisin musulmi inni tarikum fikum saqalaini kitaballahi wa qudrati maza Allah ta ce ni zan ga muku nauya guda biyu littafin Allah da kuma ‘ya'yan gidana su ne a halibaiti maza Allah ce ya bambama da su shi samu karfi shi tijjani saboda sharifin sharifi na jika maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin sharifi jikokin annan muna da wasu muna san su alhamdulillah mun je
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Allah ya ce ya kuwa da suka yi imani ku ambaci Allah zikiran kasira amma kuma ambato wanda yake mai yawa yawa kamar yadda ne bayani jiya shi zikiri ba a bukatar yin sa ɗan kaɗan da yawa ake yin sa amma duk ibada ana mata limit ana mata iyaka sallah a zahar in kai sama da raka'a hudu ba kai ba la'asar in kai sama da hudu ba kai ba magariba in kai sama da uku ba kai ba isha in kai sama da hudu ba kai ba asuba in kai sama da biyu ba kai ba iyayen da aka ce ka yi haka ba kai amma zikirin Allah kuwa kai ta yi ka kar a samu rauni a wurin ka dan a cikin ruwa Imam Ahmad ma cewa ya ce rubuce zikirin rubuce zikirin hatta ya kundu da jini har sai an zo an ce kuma haukata haka ba ka yi ta zikirin sai an zo an ce kaga mahaukatan na kudin su ta zikiri to eh ta wani zakiri ya ce mu zikiri in dai haukan in dai haukan na zikiri ne to Allah ya ya kawo dubu dubun hauka wani zakiri yake faɗa to zikirin Allah ya yi tayinsa wa sabbi dubu rasan wasila waje
وسبحوه بكرة وأصيلا
Allah ya ce ku tsarkake shi ku dinga tsarkake ubangiji a safiya da kuma yam- yammaci yawwa da safiya a tsarkake ubangiji da yammaci a tsarkake ubangiji wannan shi ne wato saboda lokuta ne wanda suke masu na- na masu ƙarfi da gaske ma'ana yana da lokuta ne wanda suke ma- wanda ake kwaɗaitar da aikin alheri a cikinsu lokacin da ka tashi da safe kana tashi ka waye gari da tsarkake ubangiji istighfari salatin annabi la ilaha illallah in yammaci kai shi kenan a lokacin shi ma ka ƙare da istighfari da salatin la ilaha illallah za ka shiga dare kenan kaga ko da mutuwa ta zo ma tsakanin rana da daddare to za ka zo za ka same ka a wannan lokacin kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah shi sa ka ga yan dariƙa tijaniya za ka muke yin lazimin safa da yamma saboda imtisalan na faɗin Allah da yake cewa sabbi ruhu kuratan wa asila shi sa ma aka so in ka zo za ka karanta lazimin ka ka kudurce irin waɗannan ayoyi a zuciyarka cewa zai yi don masala bin umarnin ubangiji da yake cewa wa sabbi ruhu kuratan wa asila in ga za ka yi gibari ka ce ka tastagfiru la hawla illa hu kana ghaffara in ka zo salatin annabi ka kufurce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi in ka zo la ilaha illallah fa alam annahu la ilaha illa duka kufurce haka shi sa ka ga wasu man a wajen wakifa ne da karfi ma suke fada yawa to anan ne duk wannan kaga lazimi ya fito a nan wajen kenan ko yawa in ka zo za ka lazimi ka kufurce cewa za ka masala umarnin Allah da ya ce ka tsarkake shi da safe da yammaci sai ka shiga lazimin ka na ɗari ka kai istighfari kai salati kai haylala ko wannan zai هو الذي يصلي عليكم وعلى ملائكته من خيركم وكل ما إليه
yake a cikin haƙƙinsu liyukhrijakum ubangiji domin ya fitar da ku ma'ana ya dawwamar da fitar da ku da yake yi min zulumati da kafuffai na kafirci ila nuru zuwa ga haske na imani wa kana bil mu'minina rahima shi ubangiji ya kasance rahiman mai jin ɗaya da su mu'mine Allah bai bushe ba yana mai jin ɗaya da mu'mine kaga irin nan wadan can yace yace wa manzon Allah bil mu'minina rahufur rahim Allah ya annaba haka shi manzon Allah rahimun ne ga mu'minai nan ma kuma yace shi ma Allah rahimun bil mu'minina kaga sunan Allah ubangiji sai ya bawa manzon Allah wannan sunayen sallallahu alaihi wasallam na'am tahiyyatu تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما gaisuwar su sunan ne daga ubangiji yau da alƙawar mu a ranar da za su haɗa da ubangiji wasu sun ce in za a shiga aljanna ne wasu malaman suka ce ya rubuta wani ne wasu suka ce ya rubuta a cikin kabarin su to nan da alƙur'ani ya ce a lokacin da za su haɗu da ubangiji gaisuwar da za su nuna karɓa wurin ubangiji shine salamu sai ita salamu ƙaunar min rabbir rahim Allah ya rubuta ga musu duk da ban masar ya ce bil sanin mala'ikatu ko kuma ta harshen mala'iku za su dinga binshin su yawwa ko kuma a daga ubangiji na inda faɗa salamu ko lam murabbarin za su ga karɓar gaisuwa daga ubangiji wa adda lahum ajran karima kuma ubangiji ya tare da musu sakamako mai girma shine gidan rahama na يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan manzo ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka hakika mun aiko ka mai shahida kana mai shaida a bisa wanda aka aike ka zuwa gare su maza Allah kai ne mai shaida a gare su fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida shine kaga shugaba sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa abdullahi bin mas'ud ka karanta mun alqur'ani ya ce ya rasulullah na karanta ma bayan da aka saukarwa ya ce ina so in ji daga gurinka ike na sai fara karantawa shugaba suratul nisa'i yana yi yana yi wannan su tukura kuma yana yi da yi zuwa wajen akai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin yaya idan muka zuwa kowace al'umma da mai shidanta waje ina bika ala haula shahida ya rasulullah muka zo dai kana mai shaida yace fa ra'aytu ayna rasulullah tazrifani ta sai rabbi dawo manzon Allah ta zaba da hawa alaihi salatu wassalam shine shahidan kenan wa mubashshira kuma mun aiko ka kana mai bishara kana mai bishara da duk wanda ya yi wa nazira kuma da kana mai gargadi da duk wanda ya karyata musulunci ko jami'in manzon Allah to an yi masa gargaɗi ba zai haɗu da azabar ubangiji ga bishara ga nazara shi sa da wanda yake da'awa zuwa ga addini to yana da kyau ya dinga haɗa tsakanin bishara da nazara yawwa kaga shi ne hadisin shugaba sallallahu alaihi wasallam da ya aika sai na mu'adh bin jabal da abu musa al-ash'ari zuwa yaman kamar yadda zo cikin ruwa da buhari kaga yake cewa bashira ku dinga yi mutane bishara yawa wala tunaffira kada ku dinga kore mutane a ce kullum ku ta gaya mutane a babar Allah a ku dinga gaya musu libifi da tausasa na ubangiji in an yi shi bashira wala tunaffira wa yassira wala tu'assira kuma ku dinga saurin ɗaya mutane kada ku dinga kore mutane akan wahala kuma wala ta asira kakka dora mutane akan wahala ma
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا kuma منيرا wa dariya mai kira ila lahi zuwa ga tafarkin Allah bi iznihi amma kuma da izinin ubangiji yana kiran amma da umarnin ubangiji wasu ranar munira ya ce kuma shi shugaba sallallahu alaihi wasallama wato tashbihi ne anan aka yi baligi aka ɗauke a dace tashbihi nan yadda ka san wata rana ne ko kuma wata fitowar da ke ne aske haka yake sallallahu alaihi wasallam shi sa ka ji kusur yana cewa ka shamsu ta zahara lilan ainihi wa wata kulla barba yawa ka shamsu ta zahara lilan ainihi mun kuke mun kuke sagira ta wata kulla barba lil harami shi kuma shi bala da cewa huwa shamsi illa annahu amrun daga Allah rana ne sai dai cewa shi manzon Allah rana ne amma amrun shi haskensa ya gani ko ina ita kwa rana yanzu yanzu ka je Saudiya babu rana dare ne yanzu nan da an yi ruwan ta tafi sai kuma lokacin da dawo shi manzon Allah amrun haskensa ya gani to siratan munira kenan wato shi fitila ce rana ce wadda take mai askakawa wa bashir mu'minina Allah ya ce kai wa mu'minai bishara da anna lahum min Allah fadlan kabira wa shi fadala min girma ta tabbata gare su daga ubangiji na وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين والعذاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا wala tudil kafirin Allah ce kada ka bi kafirai wal munafiqin da munafiqai cikin abin da ya saba shari'arka wa ba abahu kai wafi da irin cutar su cutar da suke yi kai wafi da ita ma'ana kada ka saka ya musu akan cutar da suke yi yawa wa tawakkal ala Allah ka dogara da ubangiji ubangiji shi ne musamman shi zai ma wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa wanda yake ake kowaza masa lamari zuwa gare shi kuma yi sama da mutum na
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا سراحا سراحا جميلا ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idan da haka ne mu'minati idan kuka auri mata yi mu'minai sun ba Allah ku nuna Allah ya ce sannan kuma sai kuka zo kuka sake su min kabla an taba su nuna tun kafin ku take su ma'ana ku zulke musu wa ma da kun alaihi na min iddatu ba ku da wani haƙƙi na idda a kansu babu wata idda da za su yi muku ta aka dunaha wadda za su dinga ris- kiyaye ta ta hanyar su kiyaye ta da tsarki ko kuma da jini kamar tuhuhunna Allah ya ce kamar tuhuhunna to ku ba su abin da yake na muta'a shi ne cikin kamar tuhuhunna alal musi kadruhu wa alal mutari kadruhu ku ba su abin da yake na muta'a wani abu ke- wani abu kamar dukiya wanda za su ji daɗin sa wasaurihin masarahan jamila ku sake su saki wanda yake kyawun saki abin da za musu kenan in kana da mace ko da rabuwa ba to a rabuwa ta mutunci in da wani abu kamar kai mai dukiya mai ke gida a lagos ko abuja ka ce ka bata sai ka sarrafa mata to kaga sai ta samu liɗifi a haka ko yawwa kuma ka ka taimaka mata amma ba a rabu irin kace kace din nan ba yadda ubangiji ya sunnanta saki to ya sunnata kuma yadda za a yi yadda aka haɗuwar auren cikin mutunci to in rabuwar ta zo ba a ce dole in ka gama ka daina da ita ba ba a ce ma dole ba in ka gama kuma shi ne mafi alheri ka rabu da ita to ba abin da Allah ya ce kai mata mutu'a ka samu wani abu na alheri ka bata in kuma kai mai dukiya da misali ka ce na sai miki wata shiya wata kullum za ta rinka karɓar kuɗi inda ya ta dinga taimaka wa 'ya'yanta kaga ta rage launin da na'am
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي لا يرجى معك وبناتك الخيرات خالاتك التي لا يرجى معك وامرأة مؤمنة وأبت نفسها أن تبين امرأة تبين ولست مؤمنة خالصة لها عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
ya ayyuhal ladina ahlalna lak azwajaka Allah ya ce ya fi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa mun halatta ma matayanka allati atita ujura wanda waɗannan wanda ka ba su sadakinsu wa ma malakat yaminuka da abin da damar ta mallaka mimma afa Allah wa alaika daga abin da ubangiji ya dawo shi zuwa gare ka to nan ubangiji ya sarrafa shugaba ta zama cewa ya halatta masa matayensa to malaman tafsiri wasu suka ce ma'ana abin da ake nufi a nan duk wata mace idan shugaba sallallahu alaihi wasallam ta zo yana bukata aurenta in ya baka sadaki to ubangiji ya halatta masa ko wata mace duk wata mace wasu kuma suka ce a'a matansa waɗannan wanda yake tare da su a nan cikin gida wannan kwaya tara nan su ubangiji yake nufi wannan wanda ka ba su daɗin to ubangiji ya halatta ba su duk da a ciki za a ɗauki ita safiyatu da jirgin su ma a wasu aka yi auna aure da tun da ɗan su aka aure su to wasu malaman da suka ce to su ake nufi a nan wajen su na gidan cewa ubangiji ya halatta maka su tun da kaga tun da aka ba su tahayyili akan cewa idan kuna nufin Allah da manzon Allah ko kuma kuna nufin duniya da lahira ko kuma kuna nufin duniya da kawar duniya kaga dukkanin sun zaɓi sun ce su abin da suka zaɓa sun zaɓi zama da manzon Allah sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi na to kaga su ne waɗannan kwaya tara Allah ya rabu yarda sai ce da abin da damar ka ta mallaka da abin da ubangiji ya juyo ka zuwa gare ka ka ganin Allah sai ya ce abin da ya juyo su zuwa gare ka kamar da nan Allah ne aka juyo da abin sa da irin nan za ka bincike ne yadda ubangiji a sa kada a cikin faɗin Allah sai ga ana ishara da cewa ka koyi mulkin annabi ne ka sai aka ce da abin da Allah ya dawo kamar da nan sai yana hannunsa ya dawo zuwa gare ka shine kaga kamar safiyatu kenan safiyatu yayin wadda da aka je a haibara bacin ayyakin haibara a nan aka zo ita a matsayin ribataciya wadda an zo da ita an yi rago sai ta fada da ganin hiyar kalabi to ga ta kuma ta kuma shugaba ce a cikin mahaifinta shi ne shugaban bani ƙwararra da ganin mare ga mutunta kuma a wannan dare ta yi aure shi ma wani kasaitacce kuma sai da shi maza na shi boko ne kuma an ci su da yawa kuma ga ta hannu kuma ga ta kyakkyawa dan a lokacin aka ce sahabbai sun sanin da wancan aka dinga ambaton kyan su fiye da irin darajarta kuma ga ta fada da wani wani daga cikin sahabbai ne ya kalkalibi saboda haka aka je aka ce ya rasulullah safiyatu bata dace da kowa ba sai ya rasulullah to aka ce aka kirawo shi biyar manzo Allah ya sanya masa da wata kenan manzo Allah kuma ya kaga a karbi ta a matsayin baiwa kenan manzo Allah sai ya yanka ta aka yanka ta aka mai da yancin nata shine sadakin an koyo akan hanya akan hanya kenan kuma sai in ta gama iddanta akan hanya kafin a shigo Madina manzo Allah shikenan aka waje da aurenta aka hada da mu shikenan sha'ir aka hada shi aka zo aka ci aka walimar ta shikenan aka saka mata da hijabi ta zama muhammadu mu'minina shi ne wanda daraja da Allah ba ta wannan tafiyar an shigo ana kan hanya za a dawo sahabbai sai su bi shugaba sallallahu alaihi wasallam idan za ta hau kan abin hawa kamar rayu shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya haka haka alaihi salatu wassalam sai ta zo sai ta takana sai ta hau haka manzo Allah yake mata haka haka shugaba yake sai ta takana wadan sai ta hau wanda duk zai mana da girman annabi yadda manzon Allah yake tursasa wa iyali mata yaki ba aka yi an kama shi amma shi kenan aka kuma a sanadiyar ka kuma alheri ya zo shi da umma tana da masanta shi kuma ce tana alfahari suna alfahari a ita ji ahalin kitabu ce su larabawa da kowace tana faɗin da Allah mata sai annabi ya ce ai shi wani mutum ke ke ce ke jikar annabi hawan ce ke jikar annabin Allah ce yawwa kamar juwayoyin ita ma ta daga cikin abin da uban kai da Allah dawo da manzon Allah ta wanda a gazuwar ta labarin mutsala ta ga ita ma an je an shiga garin aka tuwo da ganima ita ma aka same ta ita kuma ta fada rabar wannan bilkis bin sabit bilkis bin shammas ya dora mata fansa akan tafiya ta fanshi kanta ta zo gurin shugaba shi Allah ne ke rubuta ne aljanna ta take kiranta ta ce ya rasulullah ina so ka ɗauke min wannan fansa yace to zan biya fansa kina so na babban magana shi kenan kuma Allah ya tana da rabon maza Allah ya kai shi ta kuma shi ta ba aka yanta ta manzon Allah ya aure ta auren ta ba shi sa sai da shi ta cewa ta gudun macen da ta janyo wa kabila su al'iri irin ta juwayya ba saboda ana auren ta kuma bayan da aka kama na kabilar su kowa sai ce sirkan manzon Allah ne su na sai kowa da irin ta su aka bi saboda aka a dalilin ta jama'ar da suka shiga musulunci Allah yawa da su Allah ya ruba na ta'anne ka da ƴaƴan babbannin da su ma ubangiji ya halatta ma waka na ta'ammatuka da ƴaƴan su ne ammoninka wanda suke da ɓangaren mata waka na ta salika da ƴaƴan halolinka maza su ne hali ɗangon ruwa kenan wa banata halatuka da ƴaƴan halolinka su ne babbanninka mata yan uwan ruwa ke da ɗayan su Allah ya ce ba za la su ma mun halatta ma wa hala ta kallati hajar na ma'aka da kuma gobana ta hala ta kallati ɗayan gwaggwanninka waɗannan wanda suka hijira tare da kai wanda aka nuni na ta haka nan ubangiji ya halatta ma mace wanda take mumina in wahabat nafsa halin nabi idan ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah ta sha rasulullah na ba da kaina shikenan Allah ya halatta ma ba sadaki ka aure ta wannan sai annabi Allah ya halatta ma ita ka aure ta shi yasa daga sai da Aisha tana cewa kun ka abawu Allah nabi sallallahu alaihi wasallam hada latu wa habna absabullahi rasulullah tace kai ina kishi wai mace ta ce ka ba da kanta in ta zuwa ta zo ta ba da kanta ga annabi sai ta dinga kishin haka kishin haka shi na Allah ce in aradan da kuma an yastankiyaha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya aure ta to Allah ya ce mun halatta ma khalisatan laka wannan kai kadai aka yi wa haka min duni mu'mini da barka sauran mu'minai yawwa barka sauran mu'minai a ce a baka kyauta ba tare da sadaki ba ka aure ta wannan sai annabi kada alimna ma farna alaihi Allah ya ce mun san abin da muka wajabta wa su mu'minai fi azwajihim a cikin matikin su abin da muka wajabta musu na hukunce hukunce cewa ba za su aure mata sama da hudu ba ba za su yi aure ba kuma sai da wali sai da shaida sai da sadaki abin da Allah ya nuna mana kenan dole ba aure mata ba ta aure sama da hudu ba sannan ba za ta aure ba sai da wali sai da shaida sai da sadaki to shi kuma zala Allah ya ce halisat allaka wannan kai kadai ne in dai ka kawo kanta a ba ta wani waye shi ne shi waye waliyin da waliyin da ake dubba ba dubba bayan annabi wani kuma da waliyin wa ma malakat aymanu Allah wani kuma Allah ya ce da kuma abin da damar su su ne kamar naka na sha'anin bayi da kai la ya kuma alaika harajun Allah ya ce don kar a samu kunci a tare da kai ko magana a nan ka ji abin da Allah ya ce likai la yakuna alayka harjun shine ka ga fasli cewa liku kin da kai don kar a samu kunci a tare da kai a samu wata damuwa a tare da kai kamar a nan wajen Allah yana cewa Allah yana cewa manzon Allah mun yi ma haka ne ba ka so ka kada mu kamar haka Allah yake faɗa a nan wajen yawwa kamar ana cewa ba masu doka da shi sa za ta ga a can a wani hadisin musulun jibrilu allah ya koshi gurin manzon allah ya zai ce shugaba in na sanin bi ka wala rasu a ruwan musulmi mu za mu yarda da kai yadda kake so za mu ko ba za mu taɓa ɓata ma ba wa kanin lagu ubangiji bai gushe ba ba turan mai gafara ne rahima kuma mai jin kai ne
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهم وكان الله عليما حكيما turji man tasha'u minna wa tuwi ilayka man tasha'u Allah ya ce ya rasulullah ka tura ne wadda ka so min hulka daga cikin su su matanka wa tuwi ilayka man tasha'u sannan ka taro wadda ka ga dama zuwa gare ka nan ubangiji ya ba wa manzon Allah zaki ne idan ya ga dama a matansa babu zancen ko a ce wannan kwanaki ne wannan kwanaki ne a yadda ya ga dama ne in ya ga dama ya ce wancan zo yana ɗakin ta shikenan in ya ga dama ya ce ke kuma tafi shikenan kaga sabanin su ne dole in kana da mata sai ka raba musu kwana kowace da kwanakinta to shi kuma zan ba haka bane Allah ya turji man tashabu min gunna wadda ture wadda ka ga dama daga cikin su ka taro kuma da wadda ka ga dama daga cikin su wasu malamai suka ce a'a wannan aya abinda abinda kake nufi su matan naka in karbi da wadda ka ga dama daga cikin su ma'ana karbi da ita shine ka ture wadda ka so daga cikin su kuma ka rike wadda ka ga dama ma'ana ubangiji ya bawa manzon Allah ya yi duk yadda zai yi yi wannan ayoyin suna fito da girman annabi shi sa ba ta da zaka ji ana fadar annabi sai a cikin alqur'ani in kana so ka san girman annabi to duka alqur'ani shi sa da wannan ayar ta sauka turjimar ta sha'ar bin yunna wata ne kamar da sha'ar sai da aisha ta ce ya rasulullah ma arara fa illa yasaru fi hawaka ta ce ya rasulullah ina gaba ubangijin nan naka bi yadda kake so haka yake yi wa manar tagaita min man abarka fala junaha alayka haka nan da wadda ka nema daga wadda ka nisantar da ita da barin rabon kwana a cikin matanka idan ka nisan da wata da barin zuwa gurinka to kuma da da za kuma ka neme ta to fala gunaha alayka wannan ma babu laifi a gare ka fi dalabaha a cikin neman ta ka dawo da ita din zalim adana an taqarru ayyuhunna Allah ya ce wannan shine mafi kusancin idanuwar su sanyaya wala ya hazanna kuma ya zama su dawo ba wayar da ma atiyuhunna su yadda da abin da aka zo musu da shi saboda sun san cewa duk abin kuma da shugaba ya zo musu to daga Allah ya zo musu wannan kulluhun daga baki ɗin wallahu ya nan rabi ne bi kun Allah ya san abin da yake zuciyo wa kana Allahu haliman halima Allah bai bishi ba masani da lamarin halittarsa halima kuma Allah haliman ne baya tsoron kawo saboda tsananin hakurinsa shi yasa kaga duk da anan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shugaba sallallahu alaihi wasallam zabi cewa ya ture wanda ya zo daga cikin matarsa ya kuma tawo da wanda ya ga dama amma a duk da haka shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda adalci ne shugaba yana rabon mata tsakanin iyalansa rabon kwana ya nemi su yawan ya ne da kwana daya yi ne da garansa haka shugaba yake musu wannan matakin mata in ban da ita sai ya dawo wannan saudatu bintu zamata ita da mun ta san duk cutuwa aka aure ta yadda malamai suke shugaba ya yi kun zai rabu da ita sai da kun ya rasulullah ina so in tashi azina cikin mafiyanka na ba da hadiyar kwana na da sai da Aisha yadda ta gama Allah yana son sai da Aisha sai ta ba da kwanan ta ba wa Aisha to sai ga ba a rabar kwana da ita kamar zuwa a cikin hadisin Anas yana raba kwanan su ne zuwa ga matansu guda takwas duk da ya zo kaga an ce matan da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren su kwaya 32 wanda shugaba ya nemi auren su daga ciki waɗanda aka yi aka ji da su to to su kuma kwaya goma sha biyu ne wanda aka yi aka da su waɗanda kuma aka tabbatar manzon Allah ya tare da su babu saɓani su kuma kwaya goma sha ɗaya su ne kaga Hadija sai da Hadija akwai Saudatu akwai sai da Aisha akwai ta sai da Hafsa akwai sai da Ummu Salama akwai sai da Ummu Habiba akwai da binti Muzaiba akwai da binti Jashin akwai ta Juwayriya kaga ta da kenan ku akwai da binti Haris ta goma kenan akwai Safiyatu kaga sha biyu sun cika kenan sai kuma akwai kamar guda uku kwaya hudu wanda su maza an kulla auren amma ba su tare ba daga ciki akwai wannan da aka ce mata ibnatul juri wannan juriya din nan wanda ita an kulla auren an zo da ita gidan shugaba kashin rabo kashin rabo ta tare ba maza Allah ya zo gurinta kawai sai ta ce wai a uzu billahi minka wai tana neman sani da shugaba sai ta faɗi wannan kalma a sallamarin Allah mazala sai ce mata laqad ustadi azimi hakika kin nemi tsari daga babban mutum in hakiki a halinki ki koma a halinki daga ita kuma akwai kuma wanda ita kuma kaga an kulla auren da a kulla auren mahaifinta sai zai ke cewa ai ya rasulullah ai ba taɓa yin ba ciwo ba ai ba taɓa yin ciwo ba ko shi yana da daga ita ma ce la haira biya maza Allah ji da ita sai kuma akwai wanda ita kuma an zo da ita ita ma ta ga daga baya ita ma bata zaɓi shugaba ba Allah bai tana da rabu ba wanda daga baya ta dinga yawo tana tsintar kashi tana yin shiƙiyatu yin shiƙiyatu to amma da wanda aka tabbatar kwaya goma sa ɗayan da su ne manzon Allah ya tare da su duk wasu malaman sun ce daga ciki akwai kwaya hudu wanda da ƙarshe mazalar su ne ke musu rabon kwana da ki sai da aisha da sai da hafsa da sai da gulabun tijashin da sai da ina ɗin salama an ce waɗannan kwayakun su ne da ba mata Allah yake musu yawon wani lantar su kuma hako suna rabon suka faɗa an ce amma kuma duk da haka a duk kullum kamar da la'asar shugaban sallar musulmi yana kewaye ɗakin matakansa ya shiga wannan daki ya zauna da ita a jibin su a shiga wannan a shiga wannan daki ka sai shi shugaba babu wani daki da aka ware aka ce mai dakin sani to ai shi ne dakin shi ma dakin da za a nema shi ma dakin neman annabi yake shi sa ba a ajiye komai ba a ajiye dukiya shi sa sai ne shugaba shi ke bin dakin azwaji sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yadda kuma insha Allah jibi ranar lahadi shi ne za mu hakama wannan karatu jibi ranar lahadi karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi za mu hakama su sai kuma Allah ya kai mu wata shekara alhamdulillah gobe kuma na yawa gobe kuma maimakon hudu da rabi da muka saba zama gobe karfe hudu za mu zauna kudu daidai gobe za mu zauna ko ba za mu minti ishirin ba za mu tashi saboda akwai wata sauka da muke yi a dan yan uwa da suke sauka ba mu halarta amma jibi lahadi shi ne za a yi hatama karatu hudu da rabi zuwa biyar za mu hata za mu yi hatama za mu sauka alhamdulillah